بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضى اللهم تبارك وتعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أنواع مسلمين نعمنا سلم إذن تأدين المسلم فيه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يو تقص كوات رمضان هجرة dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ta yi daidai da sha uku ko ga watan biyar miladiyan isa salam dubu biyu da sha tara za mu ci gaba da tafsirin mu wanda muka fara daga su daga a cikin suratul ma'ida daga ayata ɗari da tara har zuwa ayata ɗari da ishirin ko gaba da haka insha Allah Allah ya sa mu dace bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أوهيت إلى الهواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون
وإذا أوحيت قتلنا لوكتين دني وهي يا إيسى دم مريم har yanzu yana daga cikin ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya masa da Allah yake lissafa masa nayi wahayi ilal hawariyuna lil hawariyina zuwa ga hawariyawa wahayi nan malamai suka ce wahayu ilhamin ne wato Allah subhanahu wa ta'ala gimsa musu a ransu ana aminu bi ku yi imani da ni ku yarda da samuwata wa bi rasuli ku yarda da manzona wannan yake nuna cewa ashe dukkan wani wanda kaga ya shirya to akwai kuma bayan asalin shi sa hankalinsa da ƙoƙarinsa to akwai muwafaƙa daga Allah subhanahu wata'ala shi yake sa wanda zai shirya ya shirya rashin muwafaƙa daga Allah ta'ala shi yake sa wanda zai bata ya bata wannan Allah nuna mu annabi Isa ba yin sa bane hawariyawa suka yi imani da shi aiki ne na Allah ya tattara masa mutanen ya ja musu zukatansu ya sa suka yi imani don haka duk inda kaga bayan Allah Allah ya tara su akan wata shari'a to kasancewa in za ka yaƙe su ma za ka yaƙi Allah yanzu shi Allah shi ya shiryar da su shi Allah ya ce innaka la tahdi man ababta walakin Allah yahdi man yasha to amma kuma wannan baya hana wani bawan Allah Allah ya bashi daman shiryarwa ba za a ce manzon Allah baya shiryarwa ba Allah ma ya ce manzon Allah yana shiryarwa yace wa innaka latahdi ila siratin mustaqim to sai dai wancan shiriya ta farko shiriya ce ta halittan shiriya a cikin zuciya wanda ba wani makhlukin da ya isa yi wannan shiriya ta biyu kuma shiriya ce ta irshadi da kuma haske wanda yakan ja zuciyar mutum ya yi imani eh kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ce walakin da Allahu nuran na hadidihi man nasha to Allah yakan sa wani haske ga shi ne shiryarwa masu shiryawan shi suka zama kala kala akwai wanda Allah ya sa haske a jikinsa ya kuma sa wato albarka a cikin maganarsa ya sa kuma wato jazibiya a cikin fuskansa sai kaga in yayi kira nan da nan an amsa wani kuma yayi yayi yayi ba a saurare shi ba saboda baya da wannan kuma shi yasa malaman ulama ulqulubi malamai waɗanda suke masana Allah suke cewa shi kalam in ya tashi min alqalbi laysa lahu mahallun illa alqalb idan zance daga zuciya ya taso to baya da wani mahalli sai zuciya amma in ya taso daga lisan laysa lahu mahallun illa aluzr in ya taso daga harshe ba inda yake da mahalli sai kunne daga kuma an ji za a watsar yawa don haka ne maganan bayan Allah waliyan Allah take da saurin tasiri maganan waɗanda suke ‘yan kama kama ba ta zuwa ko'ina saboda su abin da suke faɗa mutum yana faɗan abin da ma watakila ma bai imani da shi bane da yawa daga cikin wasu za ka gan su ana cewa masu kira ne ko masu wa'azi ne ko malamai ne amma su kansu ma ba su ma imani da abin ba sun ji dai kiranta na biyo suke yi saboda haka ma maganan su daga baki ne zuwa kunne wasu ma bukatan duniya ne kawai yake gabansu suka rungumi addini a matsayin kasuwanci to amma in bawan Allah ne na Allah wanda yake yi don Allah to shi abin tun daga zuciyarsa ne kuma in ya tashi maganar san ba inda za ta sauka sai cikin zuciya to Allah yace nayi wahayi wa hawariyawa an aminu bi ku yi imani da ni wa bi rasuli ku yi imani da manzona annabi Isa alaihi salam azabtu fi qulubihim muna jefa wa zukatansu an saddiqu bi wa bi rasuli ku gaskata ni ku gaskata manzona Isa ibn Maryam qalu sai suka ce amanna mun shaida lalle kai gaskiya ne ya ubangiji kuma mun shaida annabinka annabi Isa alayhi salam lalle manzo ne washhad ya ubangiji ka shaida bi annana muslimuna cewa mu masu miƙa wuya ne ga al'amarinka nan إذ قال الهواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين
Nam, izƙalan hawariyuna, yayin da hawariyawa suka ce, an ce an kira su hawariya ne min alhawa, saboda su ‘yan masu wanki ne da guga, masu karɓan kayayyaki ne sana'ansu su wanke kaya, su mai da shi fari, kuma goge shi su ba wa wanda ya kawo musu aiki, su ne suka rungume imani da annabi isa ne shi yasa ake ce musu hawariyu to sai suka zama kuma su ne wato keɓantattun sahabban annabi isa alaihi salam na suka ce ya isa ibn maryama ya kai isa dan maryam hal yastadi rabbuka shin ubangijin kana da iko kuwa an yi nazula alaina ma'idatan ya saukar mana da dani table shine ma'ida kamar da muka san yanzu muna ce dani table table wanda za a zuba nau'in abinci daban-daban a kansa to shine suke nema Allah ya kawo musu ma'ida bahaushe yakan kira shi kaɓaci kaɓaci amma hausawa yanzu wannan karatun hausan malaman zaure ce sai kaga in ba zaure kai ba an ce kaɓakin nan kowa dai sai dai ya bi to wani lokaci wasu sukan yi kamar mukan yi ɗan karambani mu kawo wani abu kamar da turanci turanci ne haka ba wani abu ne saboda irin situation ɗin da muka samu kanmu a ciki da social life namu na yanzu ya nuna in kana son a fahimci abin da ake nufi sai ka koma jikin wani harshe da ya riga ya zama ya yi tasiri a jikin mutane yawwa to kuma ko a ce teburin abinci duk yana daga ciki teburin abinci amma yanzu da yawa an ka ce dani tebur to kowa ya sani ko ba haka bane to abin da suka roƙa kenan suka ce hal yasdi rabbuka ubangijin kana da ikon an yunzila alaina ma'idatan minas sama ya saukar mana da wani teburin abinci wato dani tebur daga sama eh ba dining table din shi kaɗansa suke yi wato gabaki ɗaya ma daga sama kawai sai a ga dining table din ya taho da komai an shirya akan table din abinci iri iri daban-daban soye soye da kuma tantance da lashe lashe da shaye shaye ba su ne akan dining table ba to suna ganin Allah ya kawo musu wannan direct su gani saboda su daɗa samun nutsuwa da cewa shi annabi Isa annabin Allah ne Na'am, ƙala sai annabi Isa ya ce musu ittaqullah ku ji tsoron Allah kar ku rinka neman wasu abubuwa irin waɗannan kamar na neman ku gajiyar da Allah. In kuntum muminina in kun kasance masu imani. Wato Abu Hayyan ya ce wannan lafazi kamar yana nuna shakka a cikin ƙudurin Allah ta'ala cewa ba zai iya yin haka ba ko kuma suna jarraba Allah su ga zai yi ko ba zai yi ba. amma imamu wannan har imamu zama hashari ya kaman tafi ta wani ya tafi ya goyi ya ji wannan layi amma sauran malaman malamai masu fassara suka ce ai hawariya muminai ne kuma su ne khawas na annabi isa alaihi salam ne ke bantattun sahabban annabi isa alaihi salam ba zai yi a danganta musu shakka game da ikon allah ba sai dai irin wannan tambaya babu da babu damuwa ana yin ta tunda annabin Allah ya yi irin wannan tambaya rabbi arini kaifa tuhiyil mauta ko ka ce annabi Ibrahim bai yadda ba ko imanin sa bai zauna ba yanzu Allah ma sai ya ce masa awalam tumin kaga ai ka nan magana ta fito yanzu baka yi imani bane sai ya ce bala amantu shine bala din eh ba bala lam umin ba bala ai amantu na yi imani walakin li yadma inna qalbi ina so ne in ga practical aspect eh theoretical aspect na yadda da shi na kuma yi believing abin nan haka ne amma idan naga practical aspect to zan dada samu wato natsuwa ala ayi halin ita rai za'alana ila tana da tana da buri zuwa ga ta ga wani abu wanda zai dada kayatar da ita ya gamsar da ita saboda shi ilimi kansa ai kashi malamai sun raba ilimi zuwa kashi kashi yakan fara daga shakku shakku gashi nan kaga abun nan amma babu tabbas baka tabbatar da abun nan haka bane to kaga wannan bai zama ilimi ba duk ko sannan sai ya zamanto ilmu daga ilmu sai ya zama ilmul yaqin ilmu ne kuma ya haɗu da yaqinu ba je muka yi magana lau an audan muqinan ba yawwa ilimi ne wanda yake haɗe da gamsashen yarda wannan shi ne aka ce imanin gairu mukin bai yi amfani ba don ka yarda ka yi imani haka amma ba ya tsini cikin imanin ka bai zauna ba sannan daga nan sai a tashi daga ilmul yaqini sai a je ainul yaqini kuma da kalla menene la tarawun jahim ko ثم لترونها عين اليقين to Allah ya tsare mu haƙul yaqin to ainal yaqin kuma shine kaman wannan abin da suke nema suna da haq suna da ilmul yaqin cewa akwai tashi akwai Allah zai yin komai amma ainal yaqin fa ba su da shi shi ma annabi Ibrahim yana da ilmul yaqin cewa Allah zai yi amma ainihin ya ƙi ne gan shi ainihin jaharatan ko? to wannan kuma babu tabbat babu shi don haka ya nemi samun ainihin ya ne daga ainihin ya ne sai zuwa ga ilimi na haƙƙul ya ne haƙƙul ya ne kamar yanzu misali da a ce wani zai zamanto yana gaya maka afir wani abu ne ka san yanzu ilimi ya ci gaba wajen koyarwa a jami'o'i na duniya mun fita mun gani kamar su dubai da sauransu amma a najeriya to ilimi da matsala har yanzu wasu yanzu suna yi maka koyar da kai yanzu har yanzu an wuce yanayin da wai a aji sai malami kasan malami daga cikin wato wasa'ilul iba abubuwan da za su taimaka masa wajen koyarwa akwai har ana son ya iya zana abu don yana koyarwa yana koyarwa in ya kai ga har dai zana abun akan blackboard to ɗalibi zai fahimci asalin abin da kake so da ɗalibi malaman da wannan ne ilimin mu duk lokacin da muka ɗauki koyarwa tun farko farko haka aka koyar da mu zaka iya zana mutum bishiya zaka iya zana mutum ko wanda ne ko me za ka iya zanawa a allo kuma yaro yana gani ya san wannan shi ne abin da kake nufi to lokacin kake ce masa gwanda gwanda gwanda masara masara me yana jin ka ne ko ko amma in yace da ka zana masa hoton to fa shikenan ya ya zauna ko ba haka ba to daga nan akan kai ga wato yanzu a ilimin yanzu sai aka kai ga za a sa abun a jikin a jikin kwamfuta a yi amfani da powerpoint a tura shi cikin kamar bidiyo mai kama da abin nan mai kama da majigi zai haska shi jikin allo so kana kana kana koyarwa kana koyarwa kana son kawai ka bada example sai ka turo hoton kawai kamar hoton wanda sai su ganta da sanar in ma kan ana so a ga yadda ake yanka ta da yadda cikin ta ne duk sai ka nuna musu ma ɗalibai to ilimi a wasu gurare har ya kai haka to duk wannan ana so ne a kai ka ga mene ainul yaqin saboda wanda ya ga wannan ba daidai yake wanda yake da ilmul mushahada ko ilmul muayana ba daidai yake da wanda yake da ilmul masal ba wanda aka masa masal kawai ya ɗauka a kansa an gane to inda za a na ce ma inabi inabi inabi ko aful aful aful baka gane aful ba ƙarshe sai aka malami ya zo da aful gobe a cikin da kansa ya ce mun yi maganar aful ko ga aful kun gan shi ina ma habba zalau annahu ata bi qat'i shajaratin ina ma da ake ya zo da wani yankin reshe kuma na aful ya ce kun ga ganyensa habbaza la annahu ata bi shajara da ma zai iya zuwa da bishiyar shi yasa to aka zo ake ma nuna kawai a jikin blackboard to a electric blackboard amma na ke to har kuma idan da zai ɗauka ya zo da kaman guda ya kirga yawan ɗaliban ajin guda talatin ne sai ya ɗauki wannan aful ɗin sai a ba wa kowane yaro aful ɗin ya ci an gane to an tashi fa daga daga ilmul yaqini an kai abin da ake cewa haqqul yaqini yaqini ya gama karewa kenan kai ma da kanka ka ci goma haka ma to haqqul yaqini in na shafawa ne yaqini ya gama karewa har ka shafa ka taba kaji shi yasa nace Allah ya tsare mu da haqqul yaqini dan Allah sai yasa Allah subhanahu wataala ta sai kuma la tarawunna ha ainal yaqini la tarawunna jahima Allah ya zama kawai ya zama mana dole kuma la tarawunna ai ba wai za ku ganta a talabijin bane an gane da ya tsaya da la tarawunna jahima ya tsaya za ku ganta a screen ne na talabijin to shikenan ra'au ra'aytumuha ga jahannama nan gashi nan ana ta kone yan cikin ta to sai Allah ya ce a'a ثم لترونها ainihin da yake nufi ya kasa askawa dole mu hauta kansu raɗi to kaga wannan an riga an ja mana saboda wasu sun ce ba wuta Allah ce to tun da kun ce ba wutan kowa ma ya ganta to shikenan mu sun ja mana bala'i to amma Allah ya tsare mu da haqqul yaqini haqqul yaqini kan shine kamar yadda wasu masu barna a tafsiri suka ce wa in minkum illa wariduha suka ce wai sai an fafari kowa Allah ya tsare mu wai kowa sai ya gafu an wuta ta fafure shi ta ya ji zafin sosai saboda ya wuce tabbatar cewa to Allah ya tsare mu akwai wanda za a fafure su amma ba waɗanda za su shiga aljanna fil marratil ula ko al marratil saniya ko marratil salisa ba saboda manzo sallallahu alaihi wasallam masu wucewa akan siratin ma ai hawa hawa ne akwai wanda ke ta kalbar inda ka samu wandiya kaga wannan kan ma aka ce wai sai ana ana taɗi ne da abin lokacin da muka wuce kan siratin mu wuce ne ka manta wuri ka oh wallahi ni kan ma ai an gane to Allah ya sa muna cikin wayan to to dan haka dai abinda suke so anan suna son su ga ainul yaqini ne ba wai suna shakka bane ilimin suke son ya karu ya wuce ilmul yaqini ya je ainul yaqini to sai annabi isa duk da haka ya gargade su ba wai ba za a yi ba amma ku mai da hankali irin wannan tambaye tambaye ba alheri a cikin su قالوا sai suka ce nuridu an na'kula minha قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين to shi kenan kaga duk abin da ake jayayya ya kare sun riga sun an ce kadar jahiza tu qaula kulla qadijin eh jahiza ta yake duk zancen wani mai hudu ba tunda ta zo da yaqini an gane alu sai suka ce nuridu anna akula minha to sun wuce maganan ainul yaqini haqqul yaqini ma suke so mu ganta mu ci wa taqma inna qulubuna zukatanmu su natsa ka gane shi yasa ai a cikin da a cikin martabobin tasawuf aka ce akwai martaban umanina lokacin da ka je umanina babu shakka wannan ba wani shakka da zai zo maka kuma a cikin zuciya game da Allah ko sha'anin Allah ka samu rai ta samu iɗin inani kawai ta san me take kai shi yasa mafi yawancin bayan Allah su faye ai su sun san me suke kai ne shi yasa ba su da matsala in dai su na gaskiya ne su ba su da matsala wanda ya kai martaba ta tsumanina a kan abu ko da wanda ya zo ya koya masa abin ne ya zo ce masa kai bari ba haka bane zai ce a'a je ka ni kan na riga na yi gaba wanda ya kai martaba ta tsumanina ko da wanda ya zo ya koya masa abin zai zo ya ce masa a'a ba haka bane kai kaza kaza ne ce a'a Allah sarki kai kuma haka al'amarin Allah ya jarrabe ka saboda ya kai martaba ta dumanina to suka ce suna so su samu dumanina na akula min hawa ta duma inna qulubuna mu kai martaba ta dumanina mu samu natsuwa zuciyar mu ta kwanta mu ne za mu je fa mu yi kira mu fafata da mutane mu jawo su su zo gurin su zo musulunci ai muna bukatan mu samu wani training na musamman ko ba haka ba ba daidai da sauran mutane ba wannan shi yasa shi shi shi malami kada wai ana ce wani kalma ta Hausa ko da ke bata da dadi wai bunsuru wai ya je barbara ne ya dawo da ciki ko suke cewa to kada ya zama malami ya je kuma shi yana kokarin kira sai kuma a kira shi kaga an samu matsala kenan yawwa kamar misali idan baka da irin tarbiyya irin ta sufaye da suke yi mutane ka je ka ka ka ka kaman ka samu an tura ka south ko ko ko delta ko ina ne ka je wa'azi ka ce i'm here by calling you to the way of Allah subhanahu wa ta'ala believe in Allah subhanahu wa ta'ala and believe in the prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the paradise and day of judgment kaza kaza kana kai please my friend who is Allah say Allah is the one who created you. I, I, I didn't believe that He is the one who created me. Kaga kana bukatun a ce ka yi training tun kafin ka je ka yi magana akan Allah saboda in baka da hanyoyin da za ka bi ka fito masa har ya san cewa there is a creator who creates human beings from nothing kuma ka kawo masa science in Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya putin dinsa on the earth wanda yake nuna cewa he is the creator of everything to kaga za ka samu matsala a wannan gurin don ya maka wani irin tambaya mai da mai rudarwa ko ba haka ba ashe mutum yana bukatan ya samu kyakkyawan training tukunna kafin ya zama preacher ko ba haka ba to shine suka ce su ma suna son su samu irin wannan training din wannan alama an kasa daktana nan na alama sai malamin ya ce wani alama ilman yaqinan gane mu samu ilimi na yaqini a halu alimi an in kace na alama an kasa daga kamar har yanzu ba su yarda shi daga annabi bane kenan yanzu ne suke neman sun ko annabi ne ko ba annabi a'a sun riga sun yarda shi annabi ne tun tun tun tun farar safiya to amma yanzu su samu ilman yaqiniyan na yaqini la yahumu haulahu sha'ibatun min shakkin bisidika wanda babu wani dan digo digo ma na shakka da zai zo ya sake ya kewaya ta bayan zuciyarmu wa nakuna alaiha min shahidin mu zama mu ma mun halarce ta da mu aka ci da mu aka sha nan قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال عيسى ابن مريم سي عيسى دان مريم يتي ربنا اللهم ربنا الله يا أبنجدم أنزل علينا مائدة كسوكر من دا واتو كبكي من السماء إلى السماء an ce sai da ya je ya yi alwalla saboda a nuna ladabin bukata muhimmiya a gurin Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alwalla ya je ya sa wata riga ta gashi da mayafi na gashi ya zo ya yi sallah raka a biyu ya kama addu'a yana kuka yana ce ya kira shi da sifansa na kamala da uluhiyya yace Allahumma rabbana ya Allah ubangijinmu anzil alaina ma'idatan ka saukar mana da kaɓaki minas sama'i daga sama wato dining table na abinci takunu lana idan wanda wannan ma'ida za ta zama kaman idi a wurinmu biki li'awwalina ga na farkonmu wa akhirina da na ƙarshenmu na farkonmu yayi farin ciki da shi na ƙarshenmu ma ya yi farin ciki da shi wanda ya zo bayan mu ma ya yi farin ciki da haka wa ayatan ita ma idan nan ta zama kuma ita aya ce minka daga wurinka wato mu'jiza warzuquna ka arzuta mu wa anta khairur raziqin kai ne ke masu arzuta mutane na'am
qala allah inni munazziluha alaykum فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين نعم قال الله تعالى سبحانه وتعالى إني منزلها عليكم نيزا سوكد إتجريكم wato zan kawo muku ma'ida daga sama faman ya kafur ba'ad minkum amma wanda kuma fa bayan ya zama idan nan sai ya butulce ya kafirce daga cikin ku da ku da mutanen ku wato ita mu'jiza matsalar ta kenan idan ka zo to shikenan musanta ta kuma zai zama dalilin saukan bala'i don haka shi ya sa ma shi annabi isa yake tsoron su roƙi ma'ida ɗin yauwa wanda duk ya kafirce ba'adu bayan zuwan ma'idan nan minkum daga cikinku fa inni u'azzibuhu ni zan azabtar da shi azaban azaba la u'azzibuhu ahadan min al'alamin wanda ba zan yi ma wani wani azaba irin ta ba daga cikin talikai gabaki daya
وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين وأمي لأتخذي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت الألام الغيوب na'am anta allamu yau na'am shikenan aka ce bayan an saukar musu da ma'idan nan to shikenan abinda aka saukar a ma'idan shine an saukar musu da wato wato gurasa ta kudurar Allah da nama wanda yake gashashe da soyayye iri-irin nau'i na nama mai yawa a kan tebur kowa ya zauna ya ci aka ce musu to an sauko da shi ya fi ƙarfin ato ko sarkin bauchi ya shirya maka walima an sai kowa ya ci ya bari ko ba haka ba to an saukar da shi ya fi ƙarfin cin su baki ɗaya amma saboda jarabawa na Allah sai Allah subhanahu wata'ala ce kowa ya ci a nan yawwa Allah rabu ne leda kowa ya ci a nan ya ci yadda ya ci ya koshi ya tafi kawar kawai ya tashi ya gaba gaban tebur ya yi gaba abinsa iyakacin abin da ake so kenan ba maganan kaiwa gida ba maganan guduri ba maganan komai gobe ma kuma a dawo kan tebur a ci jibi ma a dawo a ci to aka ajiye musu haka suna zuwa suna ci suna zuwa suna ci wasu daga cikin faldararrunsu kawai suka ce gaskiya duk yadda aka yi kun tabbatar abin nan dai ba fa dawwama da ba dole ne akwai ranar ƙarshen da haka wasu kawai ne suka fito da abin zubawa suka kwakwasa suka kai gida suka ɓoye to da suka kwakwasa suka kai gida suka ɓoye shikenan sai aka ɗauke ma'ida aka zo aka babu ita su kuma suka je suka ci da suka je suka ci shikenan suka juya suka zama birai suka zama alhanzirai sakamakon wannan aiki da suka yi na'am ƙarshe kuma dai ba su dawwama ba suka mutu cuta ya kama su suka murmutu a haka yawa kada wani ya zo akwai wasu masu roman baka su ce ai in ka ga biri da alhanzir tun wa'inkan ne a'a dama Allah ya yi biri ya yi alhazir tuntuntun waɗannan dai Allah ya jarabe su ne ya ɓata musu halitta ya mai da su haka da ya mai da su haka kuma na kwanaki suka yi daga nan kuma Allah ya kashe su da suka, suka mutu babu sauransu a duniya na haka ba wai su ne asalin biri da alhazirai ba na'am to mun zo kan tambayan da duk aka zagayo waɗannan abubuwa aka yi aka gorantawa annabi isa a kansu ga irin abubuwan da kai ga gobe har addu'a kai fa a saukar da waina da gurasa da nama da tebur gaba daya daga sama amma saboda matsayinka a wurin Allah Allah ya maka wannan in kai ne mai ka yi mana da suka ce a yi gurasa da sai kawai ka yi ko ba haka ba amma roƙon Allah kai kai kai ma har Allah ya kawo waɗannan abubuwa to shine sai aka zo kan tambayar da za a masa wai qala Allah ka tuna lokacin da Allah ya ce ya Isa ibn Maryama ya kai isa ɗan maryamu a an ta ƙulta linnasi take zuni wa umiya ilahaini min dunillah kai kuma da aka ce ka je ka koyar da tauhidi kaɗai ta Allah sai ka je ka koyar da kirka domin an ce ga ilahu ga ilahu ai shine shirka din me yasa Allah ke tambaya a ilahun ma Allah a ilahun ma Allah to zan ce ga ilahu kuma Isa ma Allah to ai kaga magana ta lalace to Allah subhanahu wataala ce kai kaje ka ce mutane ku dauke ni wa ummiya da mahaifiyata ilahaini alloli biyu min dunillahi banda Allah gaskiya wato qala subhanaka sai annabi Isa ya ce tsarki ya tabbata a gare ka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq bai taɓa yiwuwa gare ni in faɗi abin da bai cancanta gare ni ba kwata-kwata ina ma zai yiwu ma ni in faɗi abin da kwata-kwata ba bai- ba haƙƙina ba ne ban cancance shi ba in kuntu qultuhu amma ai Allah in na faɗa faqad alimtahu ka sani ba abin da zan koye maka in na faɗa ma kana ji kana gani ko faqad alimtahu ka sani ta'lamu ma fi nafsi ka san abin da har- yake can cikin zurfin zuciyana wala a'lamu ma fi nafsika ni ko ban san abin da kake shiri ba innaka kai anta allamul guyubi kai ne masanin dukkan abin da yake koye a wato wanda yake fake wanda ba wanda ya san shi sai kai wato malamai suka ce wato cewa Allah yake yi ku gaya wa mutane wato kamar yadda Abdullahi ibn Abbas ya ce wannan yakan zai kasance ne a ranar kiyama a lokacin da aka tara al-awwalina wal-akhirina min al-makhluqat daga na farko har na ƙarshe daga dukkan ababen da Allah ya halitta an tara su a filin kiyama lokacin za a yi wannan don me li alamal kuffaru don kafare su san annahum kanu ala batilin cewa akan ƙarya suke ba akan gaskiya suke ba a sa annabin su ya musu bara'a a gaban su su sun tafi ne suna ce su ne mabiya annabi Isa ruhullah suna zuwa kawai ruhullah zai ɗauke su kawai shikenan sai ya tafi da su cikin mulkin sama to sai a zo ga annabi isan nan a ce ga kanan kai ka gaya musu kaza kaza to daga ran da ka ji an yi tambayoyi kuma wanda ka ce ka dogara da shi kuma ya ce shi ba ruwansa da kai to ai ga magana ta lalace babu sauran kuma wani tsammani kenan to dan haka Allah yana so ya fitar musu da tsammani shi yasa za a yi wannan tambaya din haka ibnu abbas ya faɗa Allah ya kara masa yadda to yace za a ce mu ma'ana ma'ana uzkul linnas yawma yukhatibu Allahu abdahu kai ka gaya ka tuna wa mutane lokacin da Allah zai zance da bawan sa rasulahu manzon sa Isa ibn Maryama Isa dan Maryamu fil akhirati al ahira tawbihan lil kafara dan dan zargi ga kafirai wa tabtitan lahum dan kunyatar da su qailan yana mai ce masa ya Isa kai Isa a anta da autar nasa ila ibadatika kai ka kira mutane zuwa ga bautanka wal itiqadi bi uluhiyyatika kace su yi itiqadin kai ne ubangiji wa uluhiyyati ummika kuma su yi itiqadi da da ubangijantakan mahaifiyarka na'am yace inna ma sa'alahu an zalika tawbihan liman idda zalika ya tambaye shi wannan ne dan ya zargi wa'anda suka yi wannan da'awar li yakuna inkaruhu ba'da su'ali ablagu fi takzibi dan dan dan musantawansa bayan an masa tambaya ya zama ya fi kaiwa ko ina ya fi kaiwa matuƙa wajen ƙaryata abin da suka yi wa ashadda fi tawbihi ya fi tsanani wajen zargin su wata ƙari'i duk dai da zargin duk dai zargin su ne na'am mhm to shine shine ba da wannan amsa din na'am ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد نعم ما قلت لهم wannan yake nuna ladadin amsa amsa tambaya eh ladadin amsa tambaya ko da ka kawo wasu hujjojin kariya to still you have to answer the question yawa ba wai so ka kai ka kawo kariya kawo kariya kai shiru ba wannan bai nuna kayan ladab kayan ladabi wa mai tambayar ka ba abin da ya ce musu ya ce ma ubangiji shi ne ai ubangiji ni ni ni ni ni ni ya ce ma yace ya ubangiji tsarki tabbata gare ka ni ba zan faɗi abin da ba gaskiya ba in na faɗa ma kai ka sani ka san abin da yake zuciya na ni ban san abin da kake nufi ba kai ne masanin abin da yake fake da haka sisin shi har su an sa da dole amsa saboda bai amsa ba tuku saboda haka mu yawanci da yawa akan faɗi a jarabawa saboda an yi kilawai ba amsa tambayar ba to nan sai Allah subhanahu wataala nuna Isa dan Maryamu masanin yanda ya kamata a amsa tambaya ne bas yana daga cikin abin da yake da kyau ka fara kawo ka fara difa'i game da kanka ka fara kawo wasu abubuwa da za su nuna cewa kwata-kwata abin nan fa ba haka ya faru ba kafin ma ka bada amsa to wannan daidai ne amma kuma dole ne ko da ka kawo wa'annan hujjoji na difa'i sai ka amsa to shine sai yake ma kuntu lahum babu abin da na gaya musu ai ya ce Allah ya sani ko kuma Allah ya ji kuma Allah yana gani amma duk da haka har sai an sako shi ne faɗi menene tukunna sai ce ma kuntu lahum ban ce musu ba ba abin da nace musu illa ma amartani bihi sai abin da ka umurce ni da shi shi na gaya musu ga abin da na gaya musu ani ibudullah ku bauta wa Allah rabbi ubangiji na na gaya musu kai ne ubangiji na mahalicci na mai karana domin ma'an ar-rabbu allazi yurabbi allazi yuziduka fi kulli shay'in mai daɗanka a komai shi sa aka kira al-mu'allim bil murabbi shi sa ma ake cewa ilimin education ake ce masa ilmu tarbiya tarbiya bi ma'ana a ziyada fil uqul ya ƙara maka intelligence ya ƙara maka fahimta in saboda aka ce masa murabbi shi sa aka ce a lokacin da muka yi magana cewa daga cikin malaman da kake bukata daga cikin abubuwan da zaka nema don ilimi ya tabbata aka ce akwai irshadu irshadu ustadi to ustazin din nan sai ya zama ustazan kamilan aliman ba mutaraddidan jahilan ba dan kama ya kunu muraddi ya kunu murabba idan kuma faqidu shay'i la yufi wanda baya da abu zai kyauta to ya zaka baka koyar kuma la ta'lamu jahili ya koyar da duhu na dukan duhu kenan an gane to shine sai yake cewa na ce musu ku bauta wa Allah kun bai ce ani ibudu rabbi ba saboda la yajuzu fi hadha al-mahal an yanzila an tanzila kinaya manzilan manzilan zahir kinaya ko bai bai kamata ta sauka a masaukin zahiri bai zilan zahiri ake bukata kawai yawa an ibudu rabbakum rabbakum ma za a iya cewa wani abu ne daban kake nufi ko ba haka ba yau don haka sai yace alibudullaha don a san kawai babu wani wanda za mai wannan suna gauran sunan da ba mai suna irinsa sai yace abinda na ga musu kenan ku bauta wa Allahu wannan lafzul jalala wanda ba mai irin wannan suna shi nake saboda haka duk wani abu ko ba Allahu ba an san batilu ne ba Allah bane zalika bi anna Allah wal haqq da haka sai kira lafzul jalala yace nace ani ibudullaha ku bauta wa Allah rabbi wanda shine ubangiji na ne wannan da rububiyarsa take keban take ta shafe ni wa rabbukum shine kuma ubangijinku ai huwa rabbi wa rabbukum shine ubangiji na shine kuma ubangijinku nam wa kuntu alaihim shahidan na kasance ni ne mai kallon su ni ne mahalarci tare da su ina shiryar da su ina sa su a hanya ma dum fihim tun lokacin da na dawwama a cikin su ina da rai suna da rai to ni ne nake lura da yadda suke tafiyar da al'amari ina musu nasiha ina guiding din su ina shiryar da su falan ma ta wafaita ni lokacin da ka karɓi raina kunta anta raqiba alaihim daga nan kuma kai ne kake lura da abin da suke yi kuma bayan nan ne suka shiga wancan ɗemuwa ban san me suka yi ba bayana haka haka annabi isa ya ce haka annabi ibrahim ya ce ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin haka shehu ibrahim ma yake ma kana yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa lam yakun minal mushrikin da ya ce a haɗa shi da shi ma baya nan sai da ya bar duniya baya nan yawwa baya bai sani ba abinda duk aka yi wanda suka yi su suka yi wa kansu haka sayyidina aliyu ma kana aliyu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana min al mushrikin ko da shi kan ya azabta su yana da ransa aka fara ya kona waɗanda suke bauta ita kun ce ni ne ubangiji ya rinka kona su da wuta ita ya ubangiji da wuta yake azaba Allah ya sauka nan
إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم in tu'azibhum in za ka kona su kona su fa inna ibaduka ai bayin ne kai kayanka yawa ni ba ruwana yawa maganan wuta in za a jefa su a wuta a watsa ko wuta ba ruwana ni ba ne na su ba wa in tagfir lahum in kuma za ka musu gafara fa innaka antal azizu kai da ba mabuwaye ne kana iya yin abin da kaga dama alhakimu ko mai hikima cikin aikinka wannan aka ce bambanci kenan a wajen azma tsakanin sayyidin rusul khatamin nabiyina wa imamil mursalina imami ulil azmi min ar-rusul هذا الفرق بينه وبينه شياتي إن تعذبهم فإنهم عبادك إن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم أما manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yana cewa menene yana ce mene ummati ummati ummati ummati eh duk da dai al'umman ba duka ne ba za su tsira ko amma dai ya ce ya raji ummati ummati ummati ummati to amma annabi isa shi da ya ga irin wannan matsala babba ta taso kawai shi kenan sai ya bar su da jalala sai ya bar su da jalala abinda duk za ta faru ta faru na'am نعم
قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم نعم قال الله في الله سبحانه وتعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم yau ne ran da masu gaskiya gaskiyarsu za ta musu amfani duk wanda ya shiryo kayan ƙarya ya zo lahira to ya zo da ya zo da ya zo menene ya zo da foloko yau a nan gurin ranan da masu gaskiya gaskiyarsu za ta musu amfani kenan to nan masu gaskiya an fara tun daga annabi isa har zuwa sahabbansa har zuwa dukkan al'ummu gabaki daya wanda ya zo lahira shi ranan la ta kafa alallahi khasiya ba a ma Allah magudi ba a ma Allah badda bani ba a ma Allah badda kama ka yi abu kaman daidai ba daidai ba ka zo wa Allah da shi a matsayin daidai duk wannan zala an kalbatsilu daga kaje lahira gaskiya tsuranta ita za ta yi aiki saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to ga ranar ta zo yawmu yanfa'u sadiqina sidquhum radda masu gaskiya gaskiyan su za ta musu amfani ranan kunyata Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu ranan lahira ranan kunyata ranan da makaryaci za a gane makaryaci ne ne gaskiya za a gane ne gaskiya ne duk abin da ka je ka kulla na zance na ƙarya sai ya zo an fallasa shi a gaban khala'iq gaba daya an fahimci ƙarya kake yau ga annabi isa ya wanke kansa mutanensa kuma sun tabbata maƙaryata lahum jannatun su wa'anda suke masu gaskiya Allah ya tanada musu aljanna ta jarimin tati hal anharu wanda koramu suke gudana ta karkashinta halidina su masu dawwama ne fiha a cikin wannan aljanna abadan har abada radiyallahu anhum Allah ya yarda da su warzu anhu sun yarda da shi wato lahum jannatu zai sai malamin yace ta hata gurafiha wa ashjaru hal anhar wato ta hata gurafiha wa ashjari hal anhar akwai ruwa na gudu na koramu eh in kana son ka san wannan ka tambayi dan kauye wanda yake kauye ga bishiyoyin mangoro ga na tsada ga na menene kuma wurin ya rufe ya yi inuwa ga sanyi a wurin kuma a gindin gurin kuma ruwa na gudu dausayi kenan mai daɗi ko to haka aljanna take ga gidaje na ni ishe sa aka tambaye limaza sunniyat bil janna li'annaha tajunnu al-arda biwarqiha al-ajruha tajunnu al-arda biwarqiha bishiyoyinta suna lullube ƙasa da ganyaye kana ana cikin dautayi inuwa ya rufe ko ina kuma ga gidaje kuma ga ga ruwa ƙoramun kuma suna gudu ga kofuna wanda za a ɗiba wanda duk wasu almara da wasu ke faɗa daga kaji sha'awar coca cola ya kari cikin kaya cika da coca cola wannan ba haka ba ne ai duk abin da kake so yanda kake son su haka Allah zai maka yawa kana kan gado kana son ka tsinki mangoro sai ka kawai bishiyar mangoro ne sun ta ya zuwa kawai sai ka tsinka sai ka sha kana kan gadonka yawa shine kuma ka ci yanda kake so ka ci har ka cinye kwallon don can ba a yadda kwallo kwallon ma ka san akwai wani abu ban gan shi a nan ba wani abu kaman a saudiya ne na gan shi sai ta gama cinye wannan abin da yake bayan to shi kuma kwallon cikin sai ka tauna shi sai ka ji shi yadda ka san gyada kai shi kuma abun bayan daɗinsa daban kwallon kuma shi wani abu ne daban to haka kayan aljanna suke komai ba niyarwa bawon ba niyarwa kwallon ba na yarwa yauwa kuma ba a fitsari ba a bayan gari shi yasa za ka ci yadda kake so ka ci ka ci ka ci abinka haka ne to ci ake yi a tauna in kana son tauna ka tauna in kana son tsotsewa ka tsotse ba wai kawai daga kaji kawai ka cikin ka ya cika ba wannan imanin mu na musulunci ya bambanta da imanin nasara wani wani wani wani wani wanda muka yi karatu tare da shi wani wani wani wani wani wani pastor it say you muslim you say that in the paradise there is wine there is women there is fruit there is vegetables there is what do you think about the paradise I say paradise is a reality it's just like our life in here in, the, in here in the world I say, no no no no no my friend just it's like a dreaming kaga to in aka tafi cewa komai ya cika maka ciki da gashi to ya zama dreamy to ba haka imanin ne yake ba imanin mu reality ne yanda rayuwar ya ma shi modern reality yawa haka ma'anan aljanna ma'anan lahira kamar yadda rayuwar ka ta duniya yake ka ci komai sai dai can kuma ba a bayan gari ba a fitsari kuma ana cin kayan daɗi to ina yake tafiya yauwa zai rinka raya maka jikinka abin sai ya bi jikinka ya daɗa gyara jikinka ya sa jikinka ƙyalƙyali kuma sai ya rinka fita a matsayin gumi gumin nan kuma sai ya zamanto shi ne turare zai rinka fitowa ne yana wani irin ƙanshi shi ne turare yana bin jikinka shi kuma shi abin yauwa iska kuma yana ɗibanka shi kenan haka rayuwar kenan yauwa amma babu wani fitsari ko ba a za a zuba babu ai ai abin da aka yi wasu annabi adamu kenan aka ce kar su ci itaciya suna cin duk kayayyakin daɗi aka ce kar ku ci wannan zakum sai suka ci da suka ci kuma sai ga bayan gari suka rasa yadda za su yi sutura kuma ta yaye ya ce to wannan fa ba za a sauke shi a nan ba eh sai dai a ce can ƙasa a sauke shi nan ba a sauke ko irin wannan abun ba a sauke shi a nan na'am to to haka suna cikin dausayin inuwoyi na aljanna suna jin daɗi radiyallahu anhum Allah ya yarda da su wa radu anhu su ma sun yarda da Allah zalikal fawz al azim wannan shine rabo wanda yake mai girma to kaga wato shi qur'ani baharul muhit ne wasu kullum sai su rinka kama gefe daya wai wani abin dariya a shi kan wanda aka ce radiyallahu anhu wai ana ce muna ce mai shehunan mu shehu radiyallahu anhu wasu ai ba a ce wani radiyallahu anhu in ba sahabi bane a irin tunanin wasu mutane ai ba wanda ake ce masa radiyallahu anhu sai sahabi sai ko annabi sai muka ce to mu koma suratul bayyina gashi Allah subhanahu wataala ya ce allazina amanu wa amilus salihati ko ulaika hum khairul bariya suka ai ka ji khairul bariya ai sahabbai su ne khairul bariya jazahu inda rabbil jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abadan radiyallahu anhum sai suka ce bamu da hujja to nan kuma khairul bariya aka kira saboda haka radiyallahu anhu gaji ta taho nan kawai na cewa aka yi hadha yawmu yanfa'u sadiqina sidiquhum as-sadiqina fi imanihim dai kan ba a so dai malamai su zama kuma Allah ya yarda da su to sai Allah subhanahu wataala ya ce lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abadan irin na suratul bayyina ko radiyallahu anhum wa radu anhu to ya kuɗin kuɗin malaman ku radiyallahu anhu ba laifi ai addu'a ce ta alheri kana ce Allah ya yarda da malami ko abubuwa suna ta daɗa lalacewa yanzu sai ka ji ma ba a ce da malam ko dai a ce Allah ramma wai Allah rahama ai ma'anan Allah rahama Allah rahama ai dan daga cewa arab ne ana nan gefe gefe larabci larabci yawa ko da yake su ma kanuri sun ce ai ma'ana kannur wai ai kannuri ne to shi kan kannuri kusa da ce Allah rahama Allah rahama tun ka je yankin Borno dama za ka ji akwai dan wannan lafazin na larabci larabcin su ya bakin su ya dan kusan da haka to shine aka ana ana Allah rahama Allah rahama har zuwa Allah rahama ko ko kuma in in kuma wajen malam Bahaushe ne sai a ce mene Allah ya gafarta malam ko Allah ya gafarta malam malam ba fulata ni fa Allah rayi to ba mu san rai ne da suke ne to to to shi yanzu kaga da lokaci ya lalace sai ya zamanto ga baki ɗaya malamai ma sun rasa wannan sai ka ji matasa suna ya malam malam ya zo zamanin matsala ya zo zamanin matsala babu wata addu'a ba Allah ya rahama wa malam babu Allah ya gafarta wa malam ba Allah ya ji kan malam ya malam to malam ya zo lokacin matsala malamin da ya zo lokacin ya malam ya shiga uku shi ba ba addu'a to shi yasa wa'annan su ban san ma a cewa malaman mu magabata radiyallahu anhu ai addu'a ce ga ce Allah ya yarda da malam ne ko ba haka ba to amma yanzu zuwa wasu fara zuwa suna da malam ta su ce makar a ce Allah ya yarda da malam to Allah ya yarda da su sun yarda da shi na'am wannan shine rabbo wanda yake mai girma lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihim wa huwa ala kulli shay'in qadir lillahi ma fi samawati mulku samawati mulkin samai na Allah ne wal ardi mulkin kasai na Allah ne yanda ya ga dama haka yake yi wa ma fihin abin da yake cikin samai da kasan na Allah ne duk kayansa ne dan haka kar a kar a kuskura a ɗauka a ba mu waninsa ko a danganta su zuwa mulkin waninsa shine nan gabaki ɗaya ana gargaɗin mu komai mu mai da shi ga Allah da mutanen da aljannun da dukkan dabbobin da isan da annabawan da mursalan da ulul azmi na rusuli da manzon Allah da mala'iku da komai mulkan halkan mallakan Allah ne halittar Allah ne babu wani wanda yake sa'an Allah ko kuma dan uwan Allah ko wani abu da yake da dangantaka da Allah a ce dan Allah a'udhu billah ko wani juz'in Allah babu wa huwa shi kuma Allah nan qadirun mai iko ne ala kulli shay'in bisa dukkan komai sadaqallahu alazim wa ballaga rasulul karim wa nana ala zalika min ash-shahidin wa alaikum assalam na'am نعم eh wato shi ai malamai sun auna jinin ai duk jinin da ya taɓa jikin mutum ko na ɗan adam ne ko na dabba ne shi jini kala biyu ne akwai jinin yanka kuma ba wai yanka kamar yadda wasu ka ɗauka kawai sai in an yanka dabba ba a a jinin rauni ma duk sunansa jinin yanka in rauni aka maka ko mene wuka ne ta yanke ka ko mene ya faru dai jini ya fito to wannan shine dafa ne akwai jinin da dabban ta riga an yanka ta ta cika an wanke an ɗauko ta an zo an ajiye ta ana fiɗa wani jini yana bulbulowa daga jikinta wannan jinin ba najasa ba ne wanda yake fitowa daga bayan ba najasa ba ne shi kan ma ci ake yayi ai kana ci ne baka sani ba ma wani daga cikin ayar da shi kake haɗawa a dafa ko ba haka bane to wannan shi ba najasa bane to wannan ko da zai maye mamaye jikinka ga baki ɗaya babu wani matsala a jikinka amma shi wannan na raunin nan ko na ko na hadarin nan ko na yankan nan najasa ne ko na mutum ne ko na dabba ne to sai malamai suka ce ma lam yujawiz dirham abin da bai wuce dirham ba dirham din kuma kace ad-dirhamul bagali dirham na alfadari a cikin kafan alfadari ta ciki akwai wani kewaye haka to abin da bai wuce wannan ba to za ka iya sallah da shi ba komai amma duk abin da ya wuce dirhamul bagali to ya zama dole sai an wanke shi sannan a yi sallah girman dirham din ina ganin ya kai kaman kwandala ka san kwandala dan kwandala ma yanzu akwai wanda ba san ta ba ya kai kaman kwandala nan nan eh to ai sau ai lokacin a yau ake magana filin kiyama saboda haka shi yana magana ne da cewa ai ba zai sauko ba in yi sauka zai rasu ko ba haka ba to da rafu din da da wafatu din duka ya hada su guri ɗaya ne ɗauke shi baya nan kuma ya zo ya rasu to shi kenan lokacin ya yi aikinsa aiki biyu ya yi ya yi wancan aikin ya bar su a kan shirya ko da yake sun wasu daga ciki sun bata sun zo ma su kashe shi an sauko da shi ya dawo da su hanya in an sauko da shi an zai dawo da su hanya in ka karanta kissan dawo annabi isa ai zai zo ya karya salibu ya zubar da giya ya haramta shan giya ya daidaita komai ai mujaddadi ne zai dawo na al'umma na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zai mai da komai ya zama yayi ya zama yayi saiti yayi kyau sannan ya tafi nan ma kaga zai ce lan ma ta wafaita ne kuma a lokacin kaga ai zai nuna musu duka ayan ce zai nuna kowa cewa shi ba Allah bane zuwa na abubuwan zai gyara ko saboda haka wa'ancan wa'anda suka zo suka mutu a wancan akida kafin ya zo ya gyara mai yiwuwa su yake magana a kansu tunda muna sa ran tunda dai inda zai dawo har ya ce shi ba Allah bane ya karya salibu ya komai da komai kuma bayan haka kuma wani ya sake fitowa ya sake dawo da wancan akida wallahu a'lam to in ma za a samu haka to wanda suka dawo duk dai yana nuna musu yana nuna ubangiji shi dai lokacin da yake da ransa a gaban su haka bai faru ba lokacin da aka ɗauke shi kuma da lokacin da ya dawo kuma ya rasu ma duk dai shi bai san abin da aka yi an yi wani abu makamancin haka ba na'am na'am yi naka dai kan maganan eh ai ba dawowa bane shi ma ba dawowa bane ai eh sai dai kana aqidan can su a ƙidan can mahadi dawowa zai yawa nasu ba nasu ai ya abin nan ne ai ya shi ma an ɗauke shi ne ai an ɗauke shi ne shi ne shi ne shi ne shi ne na sha biyu ai isna a shari'a shi ne na sha biyu mahadi almuntazar ai ɗauke shi ake yi a nasu aƙida amma mu ana ma ƙida haihuwarsa ake yi za a haife shi ne cikin zuriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama mujaddadi na addini ya yaki to shi zai ai zai yana cikin yakin ne annabi Isa zai sauko yana ta yaki ne da kafirai a Sham yankin Sham don haka wasu yawanci ake sa ran dukkan cikin duniya karshen ta zai tattara ne a Sham saboda hadisin manzon Allah na alaikum bi Sham to a can ne annabi Isa zai sauko ana ciki ana cikin wannan yakin da musulmin duniya da kuma wanda suke kafiran duniya to sai ya nemi daidai sallar la'asar aka ce sai nemi annabi isa sai ga sai mahadi ga yaso ba sai ya gabatar da shi sai salli bina shi kuma sai a kai ne annabi mursali ai kai ne kamata kai mana kai mana sallah to kaga a ce zai sauko ne bayan mm. Mm. Mm. Mhm. Mhm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. A'a babu ba muhallinta ba ne ai a masallacin zama dama ta faɗin riƙabi ma an hana ka zo masallaci kana ta ƙeƙe da wuyan mutane ma shi ma laifi ne a ranar juma'a dai ba kyau sai dai kuma dama akwai in kai ka kai kanka akwai wuraren da wadda zawil hay'at shi musulunci ya gino ne akan ladabi ba kamar yadda wasu suka gino akan barikanci ba duk wannan da kake ganin bushewan ido ba babba ba yaro to rashin kunya ne da lalacewan zamani amma akwai zawul hay'at ko manzo Allah ya faɗa aqilu zawul hay'at asaratihim wa'anda suke da mutunci masu mutunci ku ba su sai sharkwansu da reshen irin yadda wasu matasa suka ji sun sha sun koshin nan kawai ya zo sahun farko na masallaci ya zo ya dake ya zauna kawai ya ce ai ai masallaci ba babba ba yaro to wannan ba addini bane ba addini bane da musulunci ya tsara wannan manzo sallallahu alaihi wasallam yakan sama yakan ce liyali liyali ni ulul nuhawal hilm wa'inda asahu yakan ce wa'inda za su bi baya na su zama su ne dab da ni a baya mutum ya hada wayannan qualities ulul nuha ma'abuta hankali cikakken hankali wal hilm ma'abuta hilm ya amfani da shi ilmi ma ana sa cikin hankali kuma ana sa ilimi masu hankali masu ilimi shi yasa ba a so a sa kamar yaro dan karami ya zo ya shiga cikin sahu a farko farko musamman kamar mutum bakwai din nan na bayan liman ba a cika son a sa yaro a ba saboda wannan gurin su ne masu control din liman su ne masu sanar da liman in yayi kuskure su kuma ma kai daga baya ma security ba a son ma wanda ba a san shi ba ma in dai manyan masallatai ne ba irin abin nan wanda ba a san shi a gurin ba so samu kar ya zo ya shiga wannan sahu saboda security yawa mun kunna sallan ku kullun da wane da wane da wane to an fi son waɗanda aka san su masu masu hankali masu ilimi kuma sannan waɗanda an amince da su su ne za su bi bayan liman saboda a cikin su ba wanda zai taso shi zai cutar da liman kafin kuma ya zo kansu su wani ya zo kansu kuma su za su tare shi saboda haka aka yi aka kashe sayyidina Umar wani ne daga cikin sahu ya tashi ya je da wuka ya same shi an yi sujada ya tafka masa wuka to wannan ma shi yasa ma aka kirkiri irin su dogare su tsaya nan aka yi ta ijtihadi aka yi ta kai ruwa rana ta ya za a yi wani na sallah wani kuma yana tsere to duka wannan mutane in su danyen kai ne da su su san ilimi ba su amma su yanda suke yi kamar na tambayi na Saudiya yanda suke yi idan an gama wannan sukan je su yi nasu jam'i din yawwa za su je su yi nasu jam'i kuma kuma abin nan duti duti ne ba kullum sun dawo a haka ba kenan idan kai baka yi sallah a zahar ba to a la'asar za ka bi jam'i kai kana cikin wanda ba su da duti lokacin kai za ka bi jam'i kuma su saura kuma su tsaya saboda dai hadarin kuma dai kai da ba dan ana tsaya wannan ba ah haram din sosai kuwa a to kai yanzu ka duba haram din nan ka ga yanda ake sallah a wurin in ba dan wayannan sojoji da bindigogin fistula a jihun su ba matsiyatan duniya da suka suke zuwa wannan wurin ba tuntuni sai ga an yi barna ba ai dole ne sai da tsaro ai tsaro wajibi ne shi Allah haka ya ce ƙato maganin ƙato walaula mene dab'un layin nasa mu namu karatun ma ya ci zafi dab'u muke cewa eh wai su suke ta difa'u ko eh walaula dab'un layin nasa ba'dhum bi ba'dhin ba dan ƙato yakan burji ƙato ba asalin fassarar kenan la fasadatul ardu da kasa ta lalace amma kato ya ga akwai katon da zai daka shi sai ka ga an zauna lafiya yanzu askar din nan ba ruwan da tausayi ina ganin cikin maka kawai in ka bi oda an ba ka ba kuma yanzu na yi su dauke ka kawai a ga sun yi sama da kai sai su tafi da kai ofis na'am eh Allah ya daga shi ba yi ila ila ila ila samawati ai shine ilahi ba ilahi duka ai wato wannan kana magana kana son ka mai da mu baya so menene subhanallazi asra laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina amma kuma asra ilayhi ne ai saboda haka can ilaihi da ake magana ana tafiya ne wanda wannan tafiyan za ta kai inda kai baka san a ina ake ba sama ake ko ƙasa ba yawa in haka idan idan zai zama so wal ardu jami'an qabdatuhu was samawati madawiyatun bi yaminihi to kaga ai to wato shi dai mutum shi yasa wasu malaman su sai suka ce nujiri haka ma ja'at kawai shine ya tana dan babba ma kuwa babba ma suka ce nujiri haka ma ja'at eh yanda ya faɗa haka ne ai su din masu masu masu fassara shi da cewa yana sama to kuma wasjud wa qatari ko eh rabb anna rabbahu amamahu لأن ربه بينه وبين القبلة دي كما يد إمام البخاري يكاو أين تاويل تيكي سنة دولة إن كاي تاويل إن إن كاي تاويل ونن to wancan ma kai tawilin sa amma ya zaka ce wannan ka aje shi mauki az-zahiri wancan kuma ka ce kai tawili amma tun yana ba adal kitabi wa takfuruna bi ba'd idan mun ce a ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa sai su ce bi ilmihi ai tawili ne ai a bashi a huwan sa to in dai haka da gaskiya muke so to nujuri haka ma ja'a in huwa huwa a bashi a huwan sa ma'ahu aina ma kanu ma'ahu aina ma kanu istawa alal arshi istawa alal arshi idan kuma za ta wallahu alam bi muradihi bi zalika to nan ne mafita amma in dai mu a yanda muka sani ya ce laysa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir kuma Allah subhanahu wata'ala ya ce komai yana hannunsa ko ma min dabatin illa wa akidun bi nasiyatiha to saboda haka abin da yafi bayyana gare mu dai shine ce Allah subhanahu wata'ala ba a masa muhalli yawwa shine kuma tauhidi mai tsafta yawwa rafa'ahu Allahu ilayhi da'ahu ilayhi to lokacin da wa man yuhajir fasaramu la ba wannan ba ila Allah yawwa ila Allah yawwa shi muke so ba man yuhajir ila Allah ina yake shi daga maka ina yake shi to ila Allah kenan to yana can kenan saboda haka hijira min ila wannan duka wani abu ne na istilahi na Allah subhanahu wa ta'ala ilaihi da ila Allah nan ma ila Allah ne kuma amma Madina ya tafi ko ma'ana dai wato amma wannan da yake daukewa ne tabbas zuwa sama aka daga shi tabbas annabi Isa sama aka tafi da shi kuma ga annabawa nan da yawa wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi iraji ya gansu ko ba haka ba kuma daga ciki yana ciki ko ba ya ciki yana ciki to nan an daga shi sama amma ba wai ma'anar cewa to a saman a wace sama yake annabi isa hmm? sama ta ta uku hmm? to kaga be in dai yadda suke faɗan ne da sai mu ji shi a can al'arshi yawa to ga wasu nan sama da shi ga su annabi musa ga su annabi eh a'a suna tare ne ai suna tare wuri ɗaya ne isa da yaya suna tare wuri ɗaya ne ai ba shi ne aka ce inna khalatin ba suna tare wuri ɗaya ne ga su annabi ibrahim kai ko to Allah ya samu dace fata salatu fata Sunan tuzutun wasu musamman. Hannun